من عمده ونفسه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا وحبيبه وشفيعنا محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته in sha Allah ta'ala za mu ci gaba da karatunmu na wannan littafi mai albarka na biyu rahma sababban malami a doktor Muhammadu Sani Umar Rijiyar Lemo Hafizahullah ta'ala idan ba manta ba mun tsaya kan wafatu Khadija radiyallahu anha za mu tashi rihlatuhu ila Ta'if tafiyar annabi alaihi salatu wassalam zuwa Ta'ifa annabi alaihi salatu wassalam ya tafi zuwa ta'ifa wannan shi wannan wato ta'if din wani guri ne wanda tajararsa da maka ya kai wajen wato mil 60 to annabi alaihi salatu wasalam ya tafiya zuwa wannan guri annabi alaihi salatu wasalam ya tafi wannan guri ne albarka to shi ne za mu bayani a kansa malai sai iskar da a za kurai cutarwar kurai shawa ta tsananta ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ga manzo tsira da aminta Allah su tabbata a gare shi ba da wafati ammi bayan rasuwar bakkansa fa kharaja ila ta'if sai tafi zuwa ta'if tafiya zuwa ta'ifan nan yayi shi ne a watan shawwal a shekara ta goma da annabta wanda shi a mubarak turi a cikin arahikul maktum yake cewa a ƙarshen mai watan mayu an gane ko dama shi amfanin littafinsa ne kenan kuma san ya rika zamanantar da abubuwa a ƙarshen watan mayu shekara ta ɗari shida da sha tara a daidai wannan lokaci annabi alaihi salatu wasalam ya fita zuwa wato sha misali wanda tazararsa da maka shine suka ce mil 60 ko na awa 60 na milan gwargwadon mil 60 shine wato tazarar tsakanin ta'if da maka to sai yake cewa annabi alaihi salatu wasalam fa kharaja ila ta'if ya fita zuwa ta'ifa ya da'uhum ila Allah dan ya kira su zuwa ga Allah wa yatlubu minhum an yansuruhu yana kuma nema daga gari cewa taimaka masa akan da'awarsa wa yu'awwihu kuma su bashi kariya tattaro shi su bashi kariya hatta ya buluga risalata rabbi har ya isar da saƙon ubangijinsa falam yadik indahum khaira bai samu wani alheri a tare da su ba wala nasira kuma bai samu wani mataimaki a tare da su ba wa adawu ashadda al'adha suka cutar da shi mutukar mafi tsananin cutarwa wa nalu minhu ma lam yunilhu qaumu suka dora mar kuma abin da mutanen sa ba su taba mar ba ya ɗanɗana daga gare su an abin da bai taba ɗanɗana daga mutanen sa ba su wayannan mutanen sun ɗanɗana wa annabi alaihi salatu wassalam wahala da azabtarwa wa qama bainahum 'asharata ayyam annabi alaihi salatu wassalam ya tsaya tsakankanin wayannan mutanen har tsawon kwana goma la ya da'u ahadan min ashrafihim baya kyala kowa daga cikin shugabannin su manya-manyan masu kuɗin su da jagororin su illa ja'ahu wa kallamahu ba sai ya je gurin sa yayi magana da shi to shi ta nan lokacin a yawon da yake yana zuwa yana bin su ɗaya bayan ɗaya su wannan ashraf din sai je samu wasu mutane wanda ake akwai abdulai da mas'ud ya je samu wayannan mutanen dan da ali daga cikin yayan amru bin umair as-saqafi mutanen saqifa ne da ya je musu dawa ya ce da su yana buƙatar su zo su taimaka mana akan da'awarsa da kaza da kaza ayan mutum ɗaya ne kawai sai suka mayar da martani na maganganu waɗanda suke marasa kyau dan ɗaya daga cikinsu yana cewa idan baka daina yi min magana ba yace wallahi ka ga wata riga ka'abar sai na je na yi yaga ta shi aqiya ne kenan shi ya gwado wannan kalmar shi kuma mutum na biyu daga cikin su sai waye amma wajen Allah ahadan ghaira Allah ba ya rasa wanda zai turo sai kai shine wa mas'ud shi kuma na uku sai ce wallahi la ukallimu ka abada yace wallahi da gaba ba zan kare ma magana ba ya ga annabi alaihi salatu wassalam haka wayannan ta'addancin da suke wa annabi kenan a cikin mutanen da yake kira tsawon kwana goma yayi a Ta'ifa yana wannan kiran yana bibiyar su to a nan ne wayannan suka ga gaya man maganganu yadda suke so to shine ma da yake cewa sai dai a wannan yanayin da annabi alaihi salatu wassalam yake ciki na wato kira a daidai wannan yanayin an kai lokacin da a daidai wannan lokacin an kai lokacin da wato wasu daga cikin dangin annabi alaihi salatu wassalam ɗayan wani da ake kiran sa rabi'a suka ga annabi alaihi salatu wassalam yana cikin wani yanayi na yunwa sai suka sa a kai masa abinci to da suka tashi aiki sai suka tura wani bawan su shi kuma kirista ne wanda ake kiran sa Addad sunan sa kenan kamar yadda Mubarak Kuri ya kawo da ya je kai musu abincin sai suke cewa sai yake tambayar su a wannan kirista yake tambaya Annabi alaihi salatu wasalam kai ko da me ka zo sai yake cewa na zo ne da irin abin da Annabi Harun ya zo da shi ko kuma annabi ne ya fara tambaye ta cewa kai a wani addini kake me addinin ka sai yake masa shi kirista ne sai yake daga wani gari ka zo sai yake ya zo ne daga garin nainawa nainawa kuma kun tuna a tarihin wato a suratul safat da daud an gaya muku annabi yunus ibnu matta mutumin nainawa ne ko to saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam ya ga ya samu kafa sai annabi ya ce da shi ka ce ka zo ne daga gari wanda yake garin lafiyayyun mutane waɗanda suke masu nagarta domin ka zo ne daga garin min karyatin rajul sanihi yunus ibn matta ka zo daga garin wani mutum wani wani annabi da yake wanda yake nagari wanda ake kira yunus ibn matta shi wannan kiristan Abbas yana jin haka sai ce wa ma yadri kama Yunus ibnu Matta kai ko waye ga ma Yunus ya akai ka san shi sai Annabi alaihi salatu wasallam ya ce zaka akhi ai wannan da kake gani dan uwana ne kana nabiyan wa ana nabiyyu domin shi annabi ne kuma ni ma annabi ne to yana gaya masa haka ba kabba Abbas ala ra'si rasulillah sallallahu alaihi wasallam sai Abbas kawai ya fada wa annabi ya rungume shi ya sumbaci kansa saboda haka to shine daga nan wannan ibna rabi'a din da suka aika shi ƴaƴan rabi'a su biyu da suka aika shi sai suke cewa wato yaron ka da ka tura oke yayin da Adas ya dawo ya ba su labarin cewa shi ba ya je wannan bawan Allah da gaskiya ya zo yana zuwa da ya faɗa haka sai suka ce wai haka Allah ya wajen ranka kuwa sai yake cewa da su wallahi ma fi hadu shay'un khairun min hadha rajul na rantsi da Allah a ban kasan nan ba taba ganin wannan mutum da ya kai wannan mutumin da ya zo alkhairi ba domin ya bani labarin da laqad akhbarani bi amri la ya'lamuhu illa nabiy ya ba labarin wani abu ba wanda ya sai sai sai annabin Allah sai suka kara cewa da shi wai hak la yasrifannaka an dini kakkabari ya canza ma addini suke gaya wa addan domin fa inna dinaka khairan minhu domin addinin ka yafi nasa alkhairi haka suka faɗa to saboda haka annabi alaihi salatu wasalam sai ya koma wato makka yana cikin damuwa mahallu shahidi a wannan gabar mu gane cewa bayan annabi alaihi salatu wasallam ya fito annan kwanaki goma da da'awar da ya rika yi ya kira manya manya har an samu wasu abubuwa daga cikin waɗansu mutanen su na maganganu marasa kyau dan gashi na baku misali wancan su abdiyalai da kuma masud da habib ƴaƴan amr bin umair gaba ɗayan su sun zagi annabi alaihi salatu wasallam sannan kuma ga abin da ya faru da ƴaƴan rabi'a da suka aika wa annabi abinci daga nan kuma yaron da suka aika ya musulunta to wannan shine dai abin da gabar da muka muke so mu tabo a nan to bayan nan a wannan kwanaki goma da aka yi wannan abu shine wa kama bainahum cikin littafin ya tsaya tsakanin su asharata ayyamin tsawon kwana goma la yadau adam min asharatihim illa ja'ahu wa kallamahu baya kyala kowa daga cikin manya manyan mutanen su ba sai sai ya je gurinsa kuma ya yi magana da shi fa kalu sai suka ce ukhruj min biladina suna ganin haka sai suka ce to wallahi ka bar mana gari tunda ka dame mu da da'awa wa garru bi yusufa a sai suka tuna masa wawayen cikin su fa waqafu lahu safai suka tsaya suka yi masa sahu biyu sahu biyu aka yi wa za a jefa annabi wa ja'alu yarmunahu bil hijara suka rika jibansa da duwatsu hatta duniyar kadamawu har sai da suka yi mai rudu-rudu suka yi mai jina-jina a kafarsa a diga-digansa fansarar faminun magmuman mahzuna sannan ya juya ya rabu da su ya tafi magmuman yana mai cikin wato damuwa mahzunan kuma yana cikin wato bacin rai duka da alhazun da algambu dukkansu damuwa yake ne mali yake durusun wa'ida daga san da zamu ɗiba da kuma ababen lura a ciki anna dinal islam ku sani cewa shi addinin musulunci la ya ta'allaqu bi qaumin baya ratayuwa da wasu mutane wala bi wadanin an gane ko wani gari bi ainihi akan kansa kawai a ce addini kaza ai na gari kaza ne addinin musulunci na mutanen maka ne kawai to shi ne malam yake faɗa haka shi addini baya ratuwa baya makaluwa ga wasu mutane kadai a ce addini na larabawa ne kamar yadda suke jin haka kamar yadda a nan bahaushe yake jin in ba bahaushe ba ne kai kawai kai ba musulmi ba ne to shi ne malam yake cewa la ya ta'allaku bi aini baya wato bi qaumin wala bi wadani baya ratayuwa da wasu mutane kadai ko wani gari kawai a ce nasu ne musulunci فقد رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحب الرقاع ثم النبي عليه الصلاة والسلام ياي تفيا الرحلة كنا تفيا أو كما أنا إمام بغدادي للتاج الرحلة لطلب الحديث هو رحلة كنا دي تفيا mutum ya yi tafiya don nemo wani abu mai amfani. Faƙad rahila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika manzo kira da abinci Allah tabbata a gare shi ya yi tafiya an ahabbil buqa'i ilayhi gabarin mafi soyuwar garinsa shine makka wa hiya makkata shine makka ila qa'if zuwa da'ifa min ajal al-ba'thi saboda wato wato bincike kawai an ma'adanin jadid abu da wato samun wasu sababbi sababbi da za su shiga musulunci shine ma'adanin jadid waɗanda suke sababbin shiga lida'awati dan su taimaka ma a da'awarsa haitu radda ahlu makka lokacin da mutanen maka suka juya suka yi rejected suka ji karɓar wannan da'awar da ya zo da ita abu na biyu haka kuma dama a fiki za ka ga har a yanzu Allah ya ba wata baiwa ta wani abu sai ga mutanen gidanku to mun sun saba ganin kai ba za su dau abin da muhimmanci ba inda daga waje ka zo sai an iya ɗauko wani bai kai ka kima ba kuma a sa jiya misali ko rukuya yanzu kana a matsayin ka na wanda yake ɗalibin ilimi ka iya rukuya idan rashin lafiya ta kama ɗan gidan ƴan gidan suka ga dama sai a za su ce a ɗauko wani bayan ka iya kuma wata kila kawa ko wancan gogewa mafi yawanci wanda kuke tare ba ta gane muhimmancin abin da ke tare da kai domin suna ganin ka kullum an fahimta da kyau ko inda a dai yake to za su fi kambara abin da yake to kun ga cikin gida yanzu ba su karɓa abin ba annabi alaihi salatu wasalam ya tashi kawai zai iya tafi haka da mutanen maka sun ki karɓa to shine ma ne yake gaya mana anan yace fi rihilatin rasul sallallahu alaihi wa sallam wajen tafiyar annabi alaihi salatu wasallam ila ta'if zuwa ta'ifa sai yake cewa bayanu anna al-muslima da'i yana bayani ne akan cewa lallai musulmi mai da'awa la yanbaghi lahu rukud fi buqatin bi'ayniha bai kamata ya zo ya daskare ya na wato ya daskare a wani guri kawai shi kadai ba kawai ka ce a maka zaka zauna kawai kawai ka ce kai iyakacin ka Kano ba inda zaka sai gun rijiya ko da awa kake yanzu in dai baka taba zuwa ko ina ba to zaka rika ta'adi alal aqall ko nan zigawa a ce ka taba zuwa ka je ka ce an ce ka taba fita ka kudu zamfara wasu wurare ka je to a nan ne zaka gane in ma kana da wasu aksa masu yawa waɗanda rashin wannan fitar kuma za ka gano ɗabi'un wasu mutanen wasu garin sannan za ka samu gamewa idan ka tashi bayani musamman a bidiya za ka iya bayanin da kowa zai gamsu ba iya ƴan garin ku kake ba sako ba yanzu idan kana da wayewa mai yawa misali zan ba ku in kana kallon sunna tv anan ne ake sako malamai iri iri Allah ne ka san me kake kana da wayewa akwai a bayanin mai yawa idan kana kallon malamin akwai malamin da an sako shi ka san iyakacin sa vicinity din sa kawai area da yake domin za ka fita wanda yake bayarwa irin ta in garin da yake bayarwa amma akwai wanda in ya fito za ka yana bada fatawa ne amma kamar miya ko yana karatu ne kamar mi domin yana da wayewa civilization na ko ina to akwai bambanci shi za a wane ne ɗan ƙwaro ne mai cewa da yawo yana ƙara ilimi yawo yana ƙara tunani ko a wakasa kuma haka ne domin Allah ya tsaya kul siru fil ardi fanzuru ko tun manzuru ku yi tafiya a ban kasa ku gano duk wannan tafiya da ake akwai ilimi mai yawa a cikin ta ka je kai mu'amala da mutanen garin nan ka koma kai mu'amala da na can to za ga mutum ko da bai zauna a aji ba wayewarsa ta sha bamban da wanda bai taɓa haka ba to shine mala yake gaya mana a nan cewa kan mutum ya zo ya daskare shine a rukud ka zama a raki da kawai da daskararri sai ku a wani guri da aini ha akan kansa kana yi haka sawa'un kanat al-buq'atu fadila aw ghayra fadila ko da a ce wannan gurin ya zama yana da falala ko bai da falala inda kake din ko kuma inda za ka din illam yattadi an yuballiga dinahu idan ba shi da ikon ya yi da addininsa wa ya koma bi da'awati kuma ya tsaya da da'awarsa wala yan baki baya kamata an yanta abira bi fadlil makani wa sharafi kawai ya baya da hanzari saboda falalar gurin da yake da daukakarsa kawai ya sai aiki ba zai fita ba tunda a maka yake ba inda zai ka je ka tambaya ka je su bin ba su usaimin duk musamman bin ba da yake makawo ba shi ne yake wannan ɗaukansa ake ɗalibai ne suke dabara ana barinsa amma duk da haka sai ya tashi gurup ya ce su tafi kasa kaza su je su kira mutane haka yake ya yi sponsorin da kuɗinsa haka bai da biyar kai to sai yake cewa fa innal buqa'a domin guri la tuqaddisu ahadan eh baya tsarkake kowa guri ba dan kana zaune a makka kawai a ce dan aljanna ne kai wane mutum dan kana zaune a makka ta Abu Jahil ɗan ina ne haifafun maka ne amma ɗan wuta ne saboda haka zaman ka a guri baya nuna cewa wurgi kenan ka samu ɗaukaka da falala a abin da zai face ka kawai wani abu ne wanda yake inna ma yukaddisu insana amaluhu abin da yake tsarkake mutum shine aikinsa malai yace a salis na uku من تعمل شدة رد أهل طائف للنبي صلى الله عليه وسلم duk wanda ya la'akari da tsananin wato juyar wanda mutanen ɗa'iba suka yi wa annabi alaihi salatu wasalam wa ilahihim lahu da cutar wanda suka yi masa mali yace la yastaghfiru ma yusibuhu min al-mihal wal adha fi sabili nashr ad-din wa iblaghi risalatillah ba zai dadu akan abin da ya same shi na daga jarrabawa sun cutar wanda aka yi masa fi sabili na shirin dini wato ta hanyar watsa addini spreading shine da annashuru watsa addini wa iblagi risalati rabbi da kuma isar da sakon ubangijinsa malaiti asila lil muraja'a mata kana wafatu abi talib wannan tambaya ce domin mun yi yaushe abu talib ya rasu ina ji na ba da assignment ma ko nana na khadija ne ina ji ko akan abu talib din ka abu talib me nace a wannan wata ya rasu yaushe abu talib ya rasu shekara ta goma ko wannan wata goma ga watan tsakanin abu dalib da na khadija waye riga rasuwa abu dalib ya riga zai rigo ya yi kyau sai ma da yake cewa to na biyu ma da kala lamma arada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-islam me ya faɗa yayin da annabi ya gujiro mata musulunci shi abu dalib me ya faɗa kar bakan lau yara ba mata ki wufiyat khadija radiyallahu anha mana ka zo karatu yaushe yaushe na na khadija ta rasu eh ka zo ba man gaba gaba hasbuhu kenan haka ya laraba suke faɗa man gaba gaba hasbuhu malam fa malam yaushe Khadija ta rasu yaushe ba wai rana ba in muka ce yaushe ke kana da wata yaushe na na Khadija ta rasu a wata da wata ko a shekara ta shekara ta nawa malam shekara ta uku kafin abin a hijira shekara ta bakwai kenan ko كيف أثر موتهما على النبي صلى الله عليه وسلم wani irin tasiri mutuwar sai wa annabi alaihi salatu wassalam mala jiru ne wula fulani eh wani irin tasiri eh na gullum to a bari a kan wa kallon wani tabo ma la ashir wannan mabula ta ya makale a bango kuma baya ji eh wani irin tasiri mutuwar na na Khadija da Abu Talib sai wa annabi tasiri haka ce tasiri yadda ta taba shi kenan wani irin abu ya fi an biya tasiru mautihi ma ala nabi sallallahu alaihi wasallam ta kai ba ka zo ba masu baki eh su ne masu baki garkuwa na cikin gida da waje ko ita na na kari a cikin gida shi kuma abu ɗalib a waje to sai aka ce wa mi bana su miya hada al'am ya sunan shekarar ashir da kai nake shekarar ba shekarar da suka rasu ya wani irin suna aka bata shekarar ai ta fi sauki ma fiye da ɗaya inkiya wata inkiya aka bata bala bala abubakar ba to gaya mu amul huzuri shekaran bakin ciki damuwa to nan shine shekaran bakin ciki kenan to nan kuma yanzu muka biya sai sati mai zuwa za mu tambaya kai farata al-sa'ifi ala rasulullah ya ya mutane tsayifa suka biyar da annabi lamma qarata ilayhi lokacin da ya fito yanzu muka biya ma za ta tafi da mina durusi min kuruzi ila qaid me za ka amfana da daga darasi wannan kuma tunani za ku yi don malam ya kawo su na daga darasi dan gani da korar da aka yi masa daga haifa fitar da kai daga haifa wani darasi ka dauka gashi nan wannan tunani ake so an da fahimta lahi kuma la yake al-isra'u wal mi'raj isra'i da mi'raj al-isra'u abin da ake nufi shine tafiya subhanallazi asra بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا zuwa ƙarshen ayoyin da suka sauka. Al-Mi'raj kuma ga baitul maqdis daukansa zuwa sama shine mi'raj isra'i tafiya daga makka zuwa masallaci mai alfarma shine isra'i daga nan kuma daga inda aka dauke shi zuwa wato sama shi ake kira mi'raj ma ne fi qabla al-hijrati bi sanatin wahida ga wani tarihi shi ma kafin a yi hijira da shekara ɗaya shekara ta tara kenan kusiriya bi rasulillah sallallahu alaihi wa sallam ala sahihi an yi wato isra'i da annabi alaihi salatu wa salam wato bi jasadihi da jikinsa da gangan jikinsa kun ga yanzu ana sahihi a zalance mafi inganci zancen da ya fi kowanne inganci kenan min al-masjid al-harami daga masallaci mai alfarma ila baitul maqdis zuwa baitul maqdis rakiban ala al-buraqi yana kan wata buraka wanda za ku ga da wai har hawatan da ake ziyarwa to yana kan buraka sifar da ake wata shine wata kai doki girma ba kuma ta fi jaki ko ta fi jaki girma ita ce buraka ko kuma sai aka ce kuma sohbata jibril alaihi wassalam tare da abokantaka nawa malaika jibril aminta Allah ya tabbata a gare shi bana zala hunaka to sai annabi alaihi salatu wassalam ya sauka a can wasan labil anbiya'i ya je wa wato annabawa sallah imaman a matsayin liman wa rabata buraka ya daure burakarsa bi halaqati babil masjidi wato a cikin halka shi ne fila irin filan nan ta ta masallaci a nan ya ɗaure burakarsa to a nan akwai maganganu da malam musamman mubarak furiye yake cewa malamai sun yi saɓani akan cewa tayini lokacin da aka yi isra'i da annabi alaihi salatu wasalam akwai maganganu guda shida magana ta farko aka ce an yi isra'i ne a shekara ta wato Allah ya madaukakin sarki ya kambama ya girmama annabi alaihi salatu wassalam da annabta shekara ta farko kenan wannan imamu dawari shi magana ta ya zaba kenan magana ta biyu wasu suka ce kuma shekara ta biyar ne shekara ta biyar magana ta biyu wannan maganar nawawi ce da imamu qurtubi babban malamin fiqh mai tafsiri magana ta uku suka cewa suna cewa wato a ishirin da bakwai na watan rajab shi za a gozo in aka zo ishirin da bakwai ga watan rajab ana isra'i ko a islamin dare saboda haka a shekara ta goma na annabta kuma shekara ta goma masu cewa ishirin da bakwai ne a shekara ta goma magana ta hudu suna cewa wato shi kuma kaular hijiratu bi sittati ashara shahran kafin a yi hijira da wata goma sha shida kuma a cikin watan ramadana a shekara ta sha biyu bayan an nafta shekara ta biyar wasu malaman suka ce kafin hijira ne magana ta biyar kai kafin hijira ne da shekara ɗaya da wata biyu a cikin watan muharram shekara ta sha uku da an nafta kenan magana ta ƙarshe kuma suke cewa su kuma kafin a hijira da shekara ɗaya wace ce maganar mu kenan ta ƙarshe ko sai ma ne ce fi rabi'in al-awwal a watan rabi'in al-awwal a shekara ta sha uku da annabta to duk malam mubarak kuri ya tattare maganganu har ya yi raddi ya maida cewa maganganun da suka fi kwari ɗaya daga cikin maganganun da suka fi kwari ko gata nan yanzu muna biyawa. To shi ne ma da yake cewa sun ma urida bihi, urida bihi mabniyul lil majhul. Urida bihi aka tafi da shi tilkan laila a wannan daren min baitul maqdis ila sama'i duniya. Daga baitul maqdis kun ga mai iraki kenan. Daga baitul maqdis zuwa saman duniya fastaftaha lahu jibril can gurin ne ne mai wancan baitocin yake cewa al'ambiyahu jami'uhum ahya'u ko lamma atal baital muqaddasa ja'u sallabihim wa hum ladayhi wila'u kana al-imamu wa kulluhum ma'muma ko mai sallu alaihi wa sallimu taslima eh to wajen da yake cewa dai ya zama limamin su kenan to sai yake cewa fattafta ala wujuri ana zuwa sai jibril istaftaha an kawo tilo ya talabi sai malaika jibril ya nemi a bude a bude masa a bude wa annabi alaihi salatu wasallam ko a bude masa shi kansa fa futiha lahu sai aka bude masa da aka bude masa suka shiga sama ta ɗaya kenan an fara miraji fara'ahu na dika adamu abul bashar ina so ku haddace wannan abu da mun gama karatun da Allah ku riki dan muka da sati mai zuwa zan tambaya a rike kawai a sama ta ɗaya annabi waye gani a sama ta biyu waye kuma ka sa kanka zaka haddace ba wani wahala sama ta biyu wane ne ta uku ta har zuwa ta bakwai saboda haka a sama ta ɗaya kawai fara'ahu na dika adam sai ga annabi adam a ta abul bashar wato uban mutane kakan talibai fa sallama alaihi sai annabi ya mai sallama farahaba bihi sai man marhaba yayi welcoming din sa kenan wa radda alaihi salam kuma ya mayar mata juyar mata sallama wa qala bi nubuwati kuma ya ƙara tabbatar da cewa lallai shi annabin Allah ne wa arahu Allahu arwaha su'ada sai Allah ya nuna mar rayukan yan aljanna Allah ya sa muna cikin su an yamini bangaren hannun damansa wa ra'al ashqiya an yatarihi sai aka nuna wa ƴan wuta a bangaren hagu Allah ya kare su thumma urida bihi ila sama'i sadiya kun da sama ta dai waye annabi adam alaihi salam thumma urida bihi ila sama'i sadiya dan aka tafi da shi sama ta biyu fastafta ala nan ma ya nemi a buɗe masa fara fiha yahya ibn zakariya kawai sai ga annabi yahya dan zakariya wa isa ibn maryam da annabi isa dan maryam su biyu ya gani a sama ta biyu falaki yau ma wa sallama alaihi ma ya gansu kuma ya musu sallama faradda alaihi wa rahaba bihi suka mayar mata sallama kuma suka yi man marhaba wa qara bi nubuwatihi sannan suka wa qara kai abuwan su biyu ne alifu tasniya suka tabbatar mata annabtarsa sama ta biyu annabuwa zakariya da isa da abubuwan annabi zakariya da ya ya bunu zakariya da annabi isa ko sun ma'urja bi ila taba'i salika sannan aka tafi da shi ya zuwa sama ta uku faraha fiha yusuf alaihi salam sai ga annabi yusuf aminta Allah ya tabbata a gare shi faradda alaihi fa sallama alaihi ya mar sallama faradda alaihi wa rahaba bihi ya biyan mata sallama ya kuma yi masa marhaba wa kaura bi nubuwati shi ma kuma ya tabbatar da annabta annabi alaihi salatu wassalam thumma urida bi ila samai rabi'a sama ta uku annabi yusuf aka tafi da shi zuwa sama ta hudu fara'a fiha idris eh sahibul hikma ma abotin hikima kenan fa sallama alaihi ana zuwa wannan sama shi ma da aka ga annabi idris a sama ta hudu sai annabi ya masa sallama faradda alaihi annabi alayhi salatu wassalam yan annabi yusuf alayhi salam idris kai ya ji yan mata sallama wa rahaba bi kuma ya man marhaba ba qala bi rubuwati kuma ya tabbatar da annabtarsa thumma urida bihi ila sama'il khamisa dan aka tafi da shi zuwa sama ta biyar fara'a fiha harun ibn imran sannan sai ga annabi harun sai imran alayhi salam a sama ta biyar fa sallama alayhi ya masa sallama فرد عليه ورحب به يجي يمد سلم كما يمن مرحبا وأقر بنبوته كما يتبت عن نفسه أتم تبيا وأبوك غني وأبوك غني النبي هارون عليه السلام أبو موسى سما تدعي واي النبي آدم سما تبيو يا حيا وعيسى سما تأوكو يوسف سما تهدو إدريس سما تبير هارون بن عمران ما شاء الله sannan sun urja bihi ila sama'i sadisa sannan aka tafi da shi zuwa sama ta shida falakiya fiha Musa ibn Imran kawai sai aka haɗu da annabi Musa dan Imran kun gan kana da wayo abun adira ma yake adira ne inda ka ɗauko ko ka haɗa formula ko kuma kawai ka iya kiyaye tarihin ka istihbarin ka annabi Adam alaihi salam a sama ta ɗaya sama ta biyu annabi wato Yahya da annabi isa sama ta uku yusuf sama ta hudu idris sama ta biyar harun sama ta ji dama harun da musa ta za a haɗa suke domin lokaci da suka yi yahaya da zakariya lokaci da suka yi to wannan gwamnati za ka yi kokari istinzari kuma wannan sun riga wannan zuwa in ka kawo in ka ba cewa sama ta ɗaya annabi adam dama kowa ba zai faɗa a annabi adam ba domin san kawai shi za a ko baka sani ba za ka iya hararowa misali saboda haka annabi adam sama ta biyu da ta uku idan kai takrimi da ta'khiri abinda za ka kawo kawai annabi yahya annabi yahya da annabuwa isa to nan ma sai ka kula domin annabi isa inda lissafi za ka ba zai iya zuwa ƙarshe ko sakan tuzala haka ya kamata ya zama to amma kuma sai aka kawo cewa ba a nan yake ba yana sama ta biyu shi da annabi yahya sama ta uku kuma annabi yusuf ta hudu idris ta biyar harun ta shida kuma annabi musa alaihi salam saboda haka wannan shi ya kamata ku kiyaye fa sallama alaihi aka yi annabi musa sallama fa radda alaihi wa rahaba bihi ya juyar da sallama kuma yi wa annabi alaihi salatu wasalam maraba wa qarra bi nubuwati kuma ya tabbatar da annabtarsa falamma jawazahu baka yayin da annabi ya wuce shi baka kawai baka Musa sai annabi Musa ya sa kuka fakila da wuce aka sai da shi ma yufti ka me kuma yake baka kuka fakana abki ina yin kuka ne sai ce ina yin kuka ne li annan gulaman bu'aita min ba'di domin ga wani yaro an aiko shi a bayana yadkhul jannata min ummati akthara mimma yudkhilaha min ummati wanda za ta shiga aljanna daga al'ummata sun ba al'ummata na al'ummata al'ummata yawa shi ne abin da ya sa shi kuka al'ummar da za su shiga kuma ga hadisi na mun biya a kitabu tawhid ko adadin da ba haka shi yadda mutanen annabi alaihi salatu wassalam za su shiga aljanna adadin su thumma ulida bihi ila sama'i tabi'a to sannan ka tabu sama ta bakwai da annabi balakiya fiya ibrahim alaihi salam ana zuwa sai ya haɗu da annabi ibrahim abul anbiya uban annabawa khalilur rahman fa sallama alaihi annabi ya masa sallama faradda alaihi ya juyar da sallama wa rahaba bihi ya man maraba wa qarra bi nubuwatihi kuma ya tabbatar da annabtarsa thumma rufi'a ila sidratil muntaha dan aka dauke shi zuwa ga sidratil muntaha a inda sidratil muntaha ko a inda ha jannatul ma'awa magariyar tikewa ake cewa da Hausa eh aka je wannan gurin fa'iza na bukuha mislu qilali hajar sai ga ‘ya'yan wannan sidratul wannan bishiyar ta magariyar suke wanda ake faɗa magariyar bishiya ce sai ga wannan bishiyar na bukuha ‘ya'yanta shine annabuku ‘ya'yanta mislu qilali hajar qilal jam'i ne na kulla ila idza balaga al-ma'u qullataini idan ruwa ya kai tulu biyu an gani don ku kiyaye kalma ilan jam'i ne na kulla kulla kuma wata tulu ko randa shi yake nufi saboda haka mislu kilali hajar sai ga ƴaƴan wannan magariyar saboda girman sa yadda ka san tulun mutanen banu hajar saboda girman sa tulunan mutanen banu hajar tuluna ne da suke yin sa manya manya kuma round mai kyau to sai annabi ya bada misali domin ana baka misali ne da abin da zaka fi ganewa وإذا ورقها sai ga wato ganyayyakinta kuma mithlu azanil fiyala yadda ka san kunduwan giwaye ita wannan bishiyar a yan san dai kunnan giwa to yadda ka san kunnan giwa saboda girma haka haka wato ganyen bishiyar yake ya hayya kai alfiyala ta jam'i na fil ثم غشيها فراش من ذهب sannan wata shimfiɗa ta lullube ta min zahabin tagwal ita wannan bishiya wa nurun wa alwan da haske da wasu launuka kamar a irin fitilan nan da za gara ga a gadon aba'i ko ya rika tattanjawa to haka za ga fitilan na canjawa alwan launi kala kala haka bishiyar take ga ta bishiya amma kuma kawai wani walwali ta ɗaukan ido take فتغيرت هي تتندى تتوجيه فما أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من حسنها ke wallahi ba wani daga cikin halittun Allah da ya da yake da ikon da zai iya tsaye tawa bishiya saboda kyanta ya ayyu ya kayyu min husni ha saboda kyanta thumma rufi'a lahu al-bayt al-ma'mur dan aka dauke shi aka kai shi baitul ma'mur ko inna Allah ke gaya mana suratu turi wa tur wa kitabin mastur ko fi raqin mashhur wal baitul ma'mud to wannan gurin yanzu za mu ji wannan guri ne shi baitul ma'mud wato abin da ake nufi gidan rayuwa shine baitul ma'mud eh gidan da ake rayawa aikin da ake rayawa shine malam ibnu kasir ya kawo magana wasu daga cikin magabata suna cewa wai shine ɗakin ka'abar wato mala'iku da suke sama shi baitul ma'mud shi kuma ɗakin ka'aba shine na mutanen da su bayan Allah da suke kasa wannan magana ce daga cikin maganganun magabata mani ce wai za huwa yadkhuluhu kullu yawmin kullu yawmin 70 alfa malak suna zuwa baitul ma'budin nan kawai sai ga kowace rana mala'iku dubu saba'in ne suke shiga cikin ta sun ma la ya'uduna sannan ba za a dawo kan na farko ba eh kullun ko yau sun shiga suna bautawa Allah in suka fita yadda hadisi ya nuna shi ne in wayannan suka fita sai wasu su shigo sababbin halitta tunda aka fara har yau ba a dakan na farko ba kuma har kiyama ta tashi to ka kai dan ka da bauta Allah kuwa kai wa kanka kai wa domin Allah yawa yake so akwai masu yawa ba ruwansa shi ta ga yawa hadisin kudusi cikin nawawi cewa da za ku haɗu ku zuciya kowa ta fita shi dan faɗi cewa ma da kasa zalika min mulki shay'an haka yi faɗa inda kowa zai kuce dan shegantaka ba abin da za a yi wa Allah kanka kaiwa saboda haka har yanzu ba a dawo kan wayannan mala'ikun na farko ba kuma har kiyama ba za a dawo kansu ba sun ma la ya'udu kun ji ba sannan ba za su dawo ba sun ma udkhina aljanna sannan aka shigar da shi aljanna fa idza fiha haba'ilul lu'lu kawai zai rika ganin igiya ta lu'lu'u a cikin aljanna wa idza turabu halmi sai ga tirfayen ma da aka yi ginin aljanna da ita ta almiski wa urida bi ta kara hawa sama da shi hatta zahara li mustawan hatta da aka je wajen wani wajen da ya kamata ya daidaita yasma'u fi sarif al-aqlab daidai wannan gurin har yana biyo karkadawar alkalima alkalamin da ubangiji ya rantsuwa da shi ruwanuwar kalami wanda suke rubuta ayyukan mutane yana biyu wato motsinsu sun ma'uri da biyu ina aljabbar jalla jalalu sannan aka tafi da shi zuwa ga aljabbar ubangiji ne karya wanda wanda yake wato karanta yi girma ya tabbata a gare shi badana minhu sai kusanta zuwa gare shi hatta kana kaba kausaini au adana a sai da zamdu tsakaninsa da gurin bai fi wato kamu biyu ba ko kusa da haka to anan ne nake so in ba da assignment ina so a je a kawo mun dalili shin da aka Isra'i ga iya karatun da muka yi da aka Isra'i da Annabi Ali sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah ko bai gan shi ba in kuma ya gan shi bai dalili in bai gan shi ba bai dalili kun sa akwai maganganun malamai har biyu to amma ina so in ji me dalili kuma ina so a rika bincike alal akalli ka babu dalili da rafaran cewa ga abin da ya faru shi za ba zan numfata ba an fa auha ila abdihi ma auha sai aka yi wahayi Allah ya yi wahayi zuwa ga bawansa ma auha abin da aka yi mar wahayi to anan nake zo kuma wata tambaya ina zo kuma wata tambaya ta hanyoyi nawa ta hanyoyi nawa ake kawo wa annabi alaihi salatu wassalam wahayi hanyoyi biyu ehud da wace da wace uku kenan mafarki mala'ika da ilhama kimtawa ko tunani ta hanyoyi biyu. Ko yanzu A, to ai kun fata ku sai ku bari ya fata nata. Ko, ko kun ce ilhama kuma ban yadda ba. to ina zuwa misali dakata na yadda yanzu ilhama mafarki eh wahayi muka yi magana babbar tasha daidai ne kun faɗa daidai ne to amma ta hanya nawa kuma hanyar da ka faɗa kai ma akwai ta ta hanyoyi nawa qur'ani yake zo wa annabi alaihi salatu wasallam misali ina zuwa akwai lokacin da mala'ika yake zuwa a shigarsa ta dan adam a ta mala'ika ko cikin surarsa da fukafukai ɗari shida akwai lokacin da yake zuwa da sifarsa ta wato ya shiga kamar su ya tulkalbi da haka sai ya taɓa yin shigarsa sau hudu saboda haka ya shiga ta wani balaraban kauye ko da ya tulkalbi ko wannan hanyoyin gaba ɗayansu da wata hanya daga cikinsu ake yi wa annaba ne da ta islamu wahayin qur'ani a wannan biyu ko duka biyun ana ba a wani ba Allah duka biyu to ba ni misali misali ka zo da karatu ana yi wa annabi wahayi da su good مثل سلسلة الجرس كما أم أنا بقى الجرس وانا أنا رواح to amma tambaya ana kawo annabi qur'ani ta mafarki ba kawo ana kawo qur'ani ta ana kawo annabi wato qur'ani ta hanyar kimtawa ilhama duka ku yadda ba ba yi to abin tambaya nan abin tambaya nan a suratul isra'ili ta dai ta nan gurin za ka ce fa auha ilai zan dawo kan magana ku yanzu fa auha ilai wahayin suratul isra'ili da aka yi yanzu in dai kun yadda cewa ba a yi wa annabi alaihi salatu wasalam wahayin qur'ani ta kowace hanya sai lokacin da mala'ika yake a sifarta ta mala'ika to a wannan gurin ba mala'ika ne ya kawo Qur'ani suratul Isra ba ya kawo annabi eh na yadda ni ba wahayi amma na Qur'ani to abin da nake so ka ta na na yi appreciating binciken ka misali cewa ga shi a littafi kaza amma abin da nake so ku kiyaye na kawo wannan matsalar ne to da yawa ana burutsa ana yi wa annabi ta wahayi ta hanya biyu ne kacal hanya ta farko lokacin da mala'ika zai rikida ya koma sifar dan adam ko kuma ya zo a sifarsa ta zai ya zo a sifar dan adam kun je hanyoyi guda biyu na mala'ika ko sannan hanya ta biyu ta bangaren annabi kuma shi kuma annabi alaihi salatu wasalam karo na farko fita daga yanayinsa sannan karo na biyu baya fita daga yanayinsa to abin da nake so ku kiyaye shi ne ba a taɓa yi wa annabi alaihi salatu wasalam wahayin alqur'ani ta hanyar mafarki ba ane masa wahayin qur'ani gaba ɗaya ne ta hanya ɗaya wahayin qur'ani ta hanya ɗaya katal ake wa annabi alaihi salatu wasalam shine ta hanyar da mala'ika yake rikidewa ya zo a sifarsa ta mala'ika amma annabi alaihi salatu wasalam malaika jibrilu bai taba zuwa a sifar mutum ya kawo mai wata sura ko aya ku fahimta da kyau bai taba zuwa ba kuma har a samin na baya a je a kawo idan akwai sura da aka ce gashi nan can gurin da aka ce mana gashi nan a shadidu bayadu siyabi shadidu tawadi shi'ari ko ko la ya'rifu minna ahadu da ya zo qur'ani ya kawo hadisi ne ilhama ita ma idan ta zo hadisi annabi yake faɗa ko a bacci idan ya tashi ya mafarki hadisi ne ba aya ba aya kun yadda kowa ya yadda to a nan abin da nake so in kawo shi ne ko kana da jama'a al'abbasi hadisi mun matsala ba to to a me kace me za ka ce a kai hadisin mun matsala ba ba ko ya zo suna tattauna da annabi alaihi salatu wassalam kawai sai ta jiyo shi a abin bari an fahimta da ke ku ta jiyo shi a mimbari akan matsalar cewa maza kaza kaza suna ku iya tuna ya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'min to aikin da zan baka yanzu wala abba ti kafin sati mai zuwa a je ka dubo cewa lokacin da wannan bakon ya zo waye tambaya ta farko ke sannan lokacin da ya zo shi wannan bakon ayoyin nan da ya je hau kan mimbari su ya gaya ma shine kawai tambaya ai ta tafi da ba kin take to amma anan tambaya ta anan ga matsalan kowa ya yarda cewa yanzu ana yau annabi wahayi ta hanya biyu wannan kuwa ilimin ulumul qur'ani ta hanya biyu amma hanyar zuwan qur'ani ɗaya ce kan ita ce mala'ika ya zo a sifarsa annabi ya shiga wani yanayi wannan ita ce ba taba kawo annabi alaihi salatu wassalam qur'ani a wata sifar ba in ba wannan ba aw manami aw ilham aw irti wane ne da ya faɗa duk wannan yana magana ne akan hadisi ya kamata ku kiyaye to saboda haka malam da yace ba auha ila abdihi ma auha sai sai wahayi zuwa ga bawansa abin da ya wahayi gare shi wa farada alaihi khamsina salatan an gane ku ai suratul isra waye ba da labarin ta annabi ne to tambayar da nayi anan kawai ya ce mun to ai gaji magana sallah akai kuma hadisi ta zo sallah ce amma suratul isra'il fa subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram shi ba ai labarin isra'il aka bayar me ya amsa sai kuma ga shi yanzu mun ɗebo ta abinci ba a taɓa duk hanyoyin da Qur'ani suka zo gaba ɗayansu sun zo annabi alaihi salatu wassalam ne ta hanyar mala'ika ya rikide ya koma ko shi za a yi wannan tambayar cewa to ita suratul isra'i ta wata hanya aka kawo ta kenan shine kawai tambaya ta a nan misali ai ba wai tafi baya ba ba yankewa ne ba misali kai ka san dai suratul isra'i wa'in ta aka gaya wa annabi aka domin an gaya mar yana gaya sahabbai suna rubuta kutabul wahi wajen su sha shida ko tara misali suna rubutawa ko lokacin kutabul wahi ka taba ji a labari an ce wani a kutabul wahi ya raka annabi isra'i to ya aka yi suka sani shine tambaya ta malam hadi very good an masa wahayinta kun fahimta da kyau ku an masa wahayinta duk da cewa an yi isra'i da shi mala'ika ya yi masa wahayin ayoyi shikenan ba ma mun je sati mai zuwa ba to saboda haka sai yake cewa wa farada alaihi khamsina salatan sai aka wajabta masa sallah hamsin faraja hatta mara ala musa sai ya dawo har sai da ya zo ya wuce annabi musa ne a sama da nawa kenan very good a sama ta shida ya zo tadda annabi Musa fa qala lahu bima amaraka rabbuk annabi Musa ya ce tare kun ga annabi Ibrahim bai tare shi ba ke ko yi ya wuce shi salim an ya mashi amma ne ya zo gurin annabi Musa sai ya ce dakata me ubangijinka ya baka ya umarce ka da shi domin ya san za a haka tun da shi me ɗaya daga cikin hikimomi saboda in ta bangaren magana ne annabi Musa haka ke cewa ya fi annabi Ibrahim sanin irin salon da Ubangiji yake zuwa da shi kai tsaye. Wasu za su iya kawo wannan hikima domin shi yana yin magana da Allah. Wa kallama Allah Musa taklima. Saboda haka sai yake cewa da ne Ubangijin ka yi umarci ka kare ce da kamfina salatin ya umarci ne da sallah hamsin kana fi ce inna ummataka la tadiqu zalik wallahi al'umma ka ba za ta iya haka ba irji ila rabbi ka koma gurin ubangijin ka fas'alhu takhfifa li ummatik ka ce a ba ayi wa al'umma ka sauki a sauƙaƙa mata a takhfif faltafata ila jibril sai juya wato ya kalli wato mala'ika jibril sa'annahu yastashiruhu fi dhalik kamar yana neman shawararsa aka haka domin shine dan gida mala'ika jibrilu fa ashara anna in shida mala'ika jibrilu yace eh zaka iya in kana so ba komai fa ala bihi jibril mala'ika jibrilu ya kuma dauko shi suka hawo sama ata ata bihi jabbar tabaraka wa ta'ala asiri da suka zo gurin ubangiji mai girma da buwaya wa huwa fi makanihi wato yana gurinsa huwa fi makanihi din nan الضمير يعود إلى من؟ يعود إلى إلى ربنا عز وجل أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربنا عز وجل saboda haka sai yake cewa hada lafzul bukari fi ba'd turuq wannan imam bukari shi ya kawo a wasu wuraren wa wada'a anhu ashra da ya faɗa haka sai aka rage masa goma saura nawa arba'in thumma anzala hatta mara bi musa ya kuma sakowa ya dawo gurin annabi musa akhbarahu ya bashi labari fa qala babu ta'qib nan take sai yace irji ila rabbika fas'alhu tasifa ko ba gurin ubangijin ka ƙara neman rangwame ka ce a sauka gama walam yazal yataraddadu baina Musa wa baina Allah azza wa jal bai guje ba yana ta kai komo shine ya taraddad yana ta kai komo tsakanin annabi Musa da kuma ubangiji mai girma da buwaya hatta ja'alaha khamsan hatta da aka mai da ita koma biyar famarahu Musa bi rujuu annabi Musa ya ce ka kuma komawa sallah biyar din nan a koma ba al'umma ka ba za su iya ba wa su'alu takhfif yana tambaye su cewa a saukaka fa qala sai ce ka jista hayatu min rabbi wallahi ina jin kunyar ubangiji na ina jin kunyar ubangiji na walakin ni arda wa usallim eh sai dai na yadda da abin da ya kuma na sallama falamma ba'uda yayin da yi nisa shine ba'uda na da munadi sai ya ji wani mai kira ya kira kada amzaita faridati wa khafafta an ibadi eh kada amzaita faridati hakika ka cika wato farillata abin da yake na wajibi a kanka wasu malamai suka fassara da cewa ana nufin duk abin da wato aka zo na farilla nan da aka dora wa al'ummarka gaba ɗaya su za a cika masu mutukar sun yi sallah biyar kai sun yi ta akan yadda yake wa kafafta an ibadi sannan kuma ka wato sauƙaƙa wa bayina wannan sautin da ya biyo kiran mai kira waye kira shi ba dai sun yi da yawa magana da yawa amma magana da ta fitowa shine ubangiji madaukakin sarki ne ya gaya masa wannan cewa ka cika farilla ta abin da yake na wajibi nawa kuma ka sauƙaƙawa wato bayina saboda haka wannan shine inda ya kamata mu tsaya wallahi mura nake zo sai ban ɗaukawa zan iya karatun ba tun jiya ina shan ruwan ne yanzu na ji ta fara tashi to saboda haka za mu tsaya a nan isa nake magana a hankali sati mai zuwa sai mu ɗora abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa ruwa ya ce